والذكرى من جلدي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan Zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗaya satin da ya gabata a cikin wannan sura mai albarka sura ta talatin da biyu suratul sajda za mu tashi darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka za kuma mu tashi aya ta sha shida muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ta sha biyar ce ko ta sha biyar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dini da fassarawa dini ya ba mu iko aiki da abin da za mu yi bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرجوا سجدا إذا ذكروا بها خرجوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah madaukakin sarki yace inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru bi ayati ja'ahum sujada wa sabbahu bi hamdi rabbihim kadai inna ma yu'minu bi ayatina kadai wadanda suke yin imani da ayoyin mu sune waɗanda alladina idza zikiru biha sune waɗanda aka yi musu wa'azi da ayoyi kharuhu sujadan Allah yake ce su fadi suna masu sujada yayin da aka tunatar da su Allah madaukakin sarki sannan kuma wasabbahu bi amri rabbihim firqayin tasbihi da godewa ubangijin wa hum la yastakbiruna alhali ba ta girman kai mana yace inna ma yu'minu bi ayatina ay inna ma yusaddiqu biha kadai masu gaskata wannan ayoyi sune waɗanda idan an musu wa'azi da ayoyi suke faduwa su sujada guraren sujada a cikin alqur'ani guda 15 gaba daya ya fara daga karshen suratul a'raf ya cike da wato suratul iqra gurare ne 15 kamar yadda wato za ga wasu mazhabobin sun cire wasu wuraren kuma kowanne daban-daban a wato a kowanne guri idan ya zo za ka ga wani wata matsala ce ta faru ta wasu girman kai ko kuma wato rashin kyautawa da kafirai suke dangane da umarni da Allah ya bayar. To a mazhabar Hanabila duka guraren sha biyar din ana yin sujjada a mazhabar Hanabila amma wajen Imamu Shafi'i guraren sha hudu ake wasu shine guri ɗaya a cikin suratul Hajj illa zurar da hajji gurare biyu ake wa sujjada sannan kuma a malikiya banda wannan gurin da kuma karshen surat ikra ko kuma surat ikra duk da cire waɗannan gurare biyu amma dan da yake inganci duk guraren da ake sujjada duka na cikin alqur'ani mutum zai sujjada kai yana ji alqur'ani sai dai ba wajibi ba idan mutum yayi ya bi umarnin Allah ko kucin sarki da yana da lada kamar yadda sai na Umar an gani yayi ya zo ko a suratul najm ko suratul ikra wata ran da aka zo a sallar farilla yayi sujada wai aka zo wata sallar ya kuma biya kuma yi wanda yana nuna cewa ba wajibi bane idan an karanta ayat sujada ayi sujada sujudi tilawa wannan shine fa'ida da ya kamata mu fara kallo sannan kuma ayar kanta idan mun lura wasu tubobi za ta rika faɗa na mu'mini dawa shi Qur'ani za ku tsarin sa yana kwankwasa ne kuma sai albijir sannan ya raza ne farkon sura da muka fara satin da yake za ku ga razanarwa ta rike dangane da waɗansu masu halaye marasa kyau amma yau kuma kamar ta fara da albijir da kuma zububun mu'mini na kwarai shi za yi inna ma turidul hasr kadai yu'minu bi ayatina waɗanda suke imani da ayoyinmu sune allazina idza zukiru biha sune wanda aka yi musu wa'azi da ayoyi kharutul jadal sai su fadi su sujada wa sabbahu bi amri rabbihim su rika yin tasbihi da gode wa ubangijin su hum la yasbiruna ala hali wa ta girman kai hadisi ya tabbata a cikin bukari da muslim cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato girman kai shine badal haqqi wa ghamdun nas in gaskiya da raina mutane wannan idan mutum yana da wannan ɗabi'a shi ake kira da girman kai ba wanda zai sa kaya ne sai ya tashi gashi da rika tafiya baya sallama ba misali wannan ba za ya ya zo ya wuce mutane a cikin girman kai ne a wannan wata ɗabi'a ce ta ma ba ta da kyau amma ba shi ne girman kai girman kai shi ne raina mutane idan kuma zai tafi wata kila baya sallama saboda ya raina mutane wata kila shi sa ba wuce ne kira da girman kai amma wa'annan su ne guda biyu su ake kira girman kai raina mutane da kuma kin gaskiya raina mutane yana da kananan shekaru ya karatu ya rika kallon kowa jahili kowa da iya ba ta ke sai duk jahilai ne ba ku san kaza ba ko kuma a shi kuma kin gaskiya shi ne yake dukkan a yaje shi muka sani kaga kowa da laifin sa kenan shi na kasa ga laifin sa idan yayi karatu shi kuma babba idan bai yi karatu ba ga nasa laifin shi sa kowanne ba daidai bane a musulunci kin gaskiya da raina mutane abinda ya fi karawa haɓaka ilimi ma shi ne mutum ya rika kankan da mai jiyar da ya san abu to sai Allah mara kwakin zarki ya sa wa ilimin ka albarka to shi ne Allah mara kwakin zarki ya ce wa hum la yastaqbiluna ba ta girman kai to kaga idan kai sujjada a daidai wannan lokacin kai ma ana kyautata ba da to na farko ka bi umarnin Allah to nan kuma ana kyautata ba da san cewa ba ka da girman kai domin abin da kafirai suka yi na kin jin ta ƙafa sujjada kai ta yi to sai Allah ya ce تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نعم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون a ƙarƙashin ayar da muka gama malaman tafsiri sukan kawo wato matsalar addu'a ita ma na cewa idan mutum baya addu'a baya roƙon Allah shi ma alama ce ta girman kai domin Allah ya faɗa cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum shi innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri ubangiji ya ce ko roƙe ni shi na amsa mu waɗanda suke girman kai ga barin ibada da domin addu'a ibada shi za ba a zuwa a jinga da wani a ce ka ce ma addu'a shi kuma ya faɗi kuɗin da za a biya domin ibada ba za ka je ka ce wani ya ma sallah ba ka je ka ce da Allah yau ba zan iya azan da la'ada ba saboda ina da wasu sabgoji nawa zan baka kai ne ba wani mai hankali da zai haka to haka tunda ba ba za a yi ma sallah ba to ita ma addu'a ba wanda zai ba sai dai ya tsaya ka amma ka zauna kawai ka ce har ka ba da kwangila kamar yadda ake yi yan siyasa a ce an ba da kwangilar addu'a wannan babu ke a addini babu sai dai ka yi addu'a mazoya da yan uwa su taya ka wannan shi ne tsari a addini amma ka zauna kai ba za ka yi ba to akwai alamar tabewa ko shakka ba domin kamar yadda magabata suke faɗa duk wanda Allah ya hore mai iya yin addu'a in dai kana yi to Allah yana son ka sannan kuma inda baya so ya amsa ba zai hana kai duk wanda ya ga yana da yawan yin addu'a to ya gode wa Allah dan wani baya iya addu'a ko kaɗan sai dai ya ɗau in yana da kuɗi ya ce a yi masa kuma wannan tsarin hanyoyin da suke yi su kawai sun mai da abin source of income idan mutum ya ga wato wani lokacin da kansa zai zo ya ce ma ai ya kamata a kuma ma addu'a kwarai kuwa sai ya ce kaza za ka kawo sai sannan kaza za a yi aka suke da wannan dabarun masu wacce ɗabi'a saboda ka ga abin da yake daidai sai ne ka yi du'a'ul ibada ka kuma yi du'a'ul matsala shi ne daidai to wanda suke kin addu'a ba su ba suna cikin masu girman kai shine innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam Allah yake za su shiga wutar jahannama da ta yi suna masu kaskantattu wulakantattu to shine aya ta gaba Allah yake tajaba junubuhum anil mazaji'i kuyaban su suna nisanta haka malaman mu na tsoro za su yi. kuma ita ce hawa da dalili amma na san sai na yi bayani saboda masu shekaru ke da shi an gane ko cewa wato kuiɓin su kuiɓin su kowanne gefe shi ne kuiɓi to sai sai a jami'in sa sai ya zama kuya ba to kuya ban su suna ne dan ta gabar kage yana da dariya zai san me ba saboda gaba ɗaya Hausa ta mai duwan ya lalata ta kuma duwan tun ba mu iya ba da taba ji wallahi ji mamaki yake isa wato kamar da nake ga wasu mata muna karatu nake duk wanda take da iyaye a kauye da rika zuwa in an yi hutun sati biyu ta je ta zauna sati biyu na ana amfani wa wurin kakanni idan kuma abun ne kike garka zuwa ka zauna da kakarka ko kakarka ku yi ra'awa daya biyu wallahi za ka amfani da yawa sosai da sosai saboda hausar ma da yawa yanzu za ga wato da mutane ke zuwa ba za su karanta hausa ba za ga ba iya aka yi ga gidan za ga mutum ko rubutun na yanzu da ake yi wasu ba ba wai dabaru ba ne da iya bane shi za yake sama kaza sai ga yana kai wasu abubuwa sannan ka gane kiriyar buga saboda haka yana da fa'ida kwarai da gaske to jambi ne aljambu shine kuyi gefen jikin mutum shine zai ce suna nesan ta kuyaban su anil mazaji a gabarin kinkudu me yasa Allah yake da'una rabbahum khawfan wa tama'a saboda suna roƙon ubangiji su suna khawfan suna ba su tsoron Allah wa tama'an da kwaɗayi rahama wannan sirra kun guda biyu duka annabawa akan su suke duk wanda kaje ya zo ya ce yana bautawa Allah dan kawai Allah ne to wannan bai san Allah ba domin annabawa gaba ɗayan su kuma Allah madaukakin sarki cewa yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in shi ne sifatu da Allah ya faɗa a suratul anbiya cewa yad'una na ragaban wa rahaban suna bauta mana suna roƙon mu suna masu kwaɗayin rahamar mu sannan suna tsoron azabar wa kanu lana khashi'in annabawa ke da sai kuma ka ce kawai kana bauta wa Allah ne ba dan mutar ba ba dan aljanna ba wannan danganci ne babba kuwa domin annabawa ba su faɗi wannan kalmar da ka faɗa ba saboda haka Allah ya ce kai kwaɗayin aljanna sannan ka kiyaye ta to shi ne anan shi ma Allah yake da'una na raga ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an suna bautawa ubangijin su ko suna roƙon ubangijin su suna masu tsoron sa wa tama'an tsoron azabar sa wa tama'an da kuma kwaɗayin wato rahamar sa Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna yin tawayyiya biyar su taimaka wa mutane daga abin da mu muka azurta to wannan ayar ya kamata mu kalle ta da kyau cewa saboda maganganu kusan guda hudu da malamai suka yi akai da tajaba junubuhum anil mazaji'i kuya ban su suna nisan ta ga barin kimfudin su malamai suka ce ana nufin kiyamun ne magana ta farko ce shine ma din kiyamun ne shine ma da yake wa tarkun nawmi wa lisjai ala al-furushi alwadi'a shine magana ta farko barin bacci mutum ya kaurace jin fada yayin da dare ya tsala magana ta farko kenan wannan magana mujahid da Hassan Zubairi su suka tafi akan ta magana ta biyu kuma suka ce wato a sannan Anas dan Malik a cikin sahabbai shi ma magana da kenan cewa ana nufin kiyamun ne sannan kuma akwai wata magana daban da suke cewa wato ana nufin as-salatu bainal isha'ain yin nafilfili tsakanin isha kamar da aka ce ma imamu Ahmad bin Hanbal sai yi raka'a ɗari sai yayi raka'a ɗari uku kullum tana kula to daga cikin sallolin da yake akwai magariba zuwa isha yana wannan nawafi to kaga magana ta biyu kenan wannan magana ba ana san Malik an ce shi ma ya faɗi wannan sannan magana ta uku ce huwa jizarul salatil aqama jiran sallar ijayi kun sa a lokacin annabi alaihi salatu wasallam ba a sallar isha da wuri sai ta kai kamar tara ko tara da rabi misali sai an dau lokaci ba wai yanzu da zaka ga abun mamaki yanzu ka je turaren za ka yanzu ana isha a yanzu ko ma ni da to idan kun ce wai sai in izala ina sallah karfe 12 ne wani abu ko kuma in izala ijayi ne ko ba haka bane gwara ma wai idan su mu tariya ki ku yau sai shiga ina abin tabbayar su wanda muktarin da ya shiga domin duk wanda ya karanta alayi ya san yaushe muktarin yake shiga na kaza da zarar rana ta yi zawali ko amma shi wancan ba yaushe ne lokacin isha'i sai ne ya buya malari sai gabaki ya buya to amma yanzu zaka ga rabin awa musamman za a yi bal daji za a ga mutum bai da wannan ba ya karanta amma da za a yi za a yi Real Madrid da Barcelona sai da zai haɗe sallah ka ga ba gwara wanda ya haɗa magariba da ita a lokaci ɗaya da wanda ya bada minti talatin ne yi ita domin wannan zai iya bada hanzari na cewa yana da hadisin Ibn Abbas da ya zo a cikin sahihu Muslim zai iya bada dalili wanda ya haɗe a lokaci guda amma wanda ya bada minti talatin ko sha biyar sannan ya zo ya yi ba shi da dalili ko na cikin ko saboda haka ya kamata mutane su ajiye san zuciya dan san zuciya ne Allah san zuciya ne dan da shi da san zuciya a cikin laifuka ya fi kowanne girma aka ce da san zuciya da bid'a wanne ne babba ka ce san zuciya kwarai kuwa shine gaba da wannan domin mai san zuciya shi wato duk abin da zaka kawo duk gaskiyar sa ba zai karba ba duk yadda yake kamar rana lokacin azhar ba ruwan da rijiyar saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah sallah Allah ya yi ba ta gidan su kowa bane to shi kuma Allah baya maka karɓi karkararsa in kana so Allah ya karba sai ka yi yadda yake mun ja ba da wannan misali idan biyu ce ko da yake kira wudin ko ta jami'a ko ta jiyar yusuri ta ce za a yi jarabawa ƙarfe tara ranar ishirin da biyar ga wata in saboda kana sauri ka je kai ishirin da biyu ga wata ko ka shiga ƙarfe takwas in aka tashi kabe sunaye ba za ka rubuta nan ba kai ko ranar da aka yi sai bayan an gaba ka je ka shiga kace kai wallahi wallahi yanzu za ku ka zaro muku da ka zo da naka ka rubuta ka ajiye a gurin da zarar an ganka to za a dauke ka a cikin rijiya a tura ce ga wani sabon mahauko dan mahauko shi da kansu mutane za a rika turawa an ji aka dauke ka a wajen za ka kana yawo a cikin social media ce wannan ko shakka babu aljunun gulun ko na hauka yi ne da yi wannan da irin nan ko ma a ce ma kake biya a ce ya daba ka haka za a ce cewa to abin da yake karanta shi ya daba saboda haka kaga dan adam ma ba a yi mar wannan ina da Allah ba a yi wa Allah ka dokar karanta abin da yake shi za da halayen yake wa yake ba inda amurji wa nahi kawai ka tsaya inda aka umarce ka da inda aka halitta ba a yi wa Allah katsalan da to kaga wannan ita ce magana ta uku cewa jiran sallar me yasa aka ce jiran sallar saboda a daidai lokacin kun ga su da an riga an yi sallah kawai zuwa ake ayi barci kwanciya ake domin a tashi a yi mun ne kun ga magana ta uku ne magana ta hudu shine aka ce shine wato idan mutum ya yi sallar isha'i da asuba tare da liman to yana cikin waɗanda suke sun nesan ka kuyaban su gaba da shi fada shine ba da zai duk maganganun nan huda an yi kuma da manyan malamai a kan magabata amma wace ta karfi shine magana farko domin al'adance wannan abu ne idan kai za a ce mutum ya nesan kai jikin sa gaba da shi fada shine jaji da dare kowa yana bacci ya sallah ya fi kowanne kuma bari ba ku wani mutum wallahi duk wani abu da ka a gaba idan mutum ya rike ya mun ne Allah ne shiga na bar duk abin da ka sa shi a gaba to Allah ne shiga na bar ko me ko da ga muna hira da wani bawan Allah da nake ce masa da azumi an dauke mun waya amma kuma da abin da ba ta rai na tsiya wanda wanda ya dawo ya yi da kansa ya ce me biyar da nake mai ya mun ne shi ne kawai Allah zai yi zo ina office mun yi sallah ya dubu yake mun ya kada ruwa da ke leba wa ni da waya da nake yi da nake ya jiya yake to wallahi sai ga jiya waya da ni ne kawai abin da yasa na gaya muku wannan dan ku gane cewa ba wani abu da sai an je an gaya wani Allah za a gaya wa domin mun gaya muku addu'a ibada kan wani ya dauka wani abu ne daban a ce a ka yadda cewa Allah da kake gaya wa yana jin ka lokacin da na shiga ina buɗe ofis mun gama sallar karfe uku dare 25 ga wata an na gaya wannan da a raina Allah bin ranar lailatul qadar ya sa domin yanayin garin da ba iya yin duk wasu alamu za ga ni a jikina ina yi ina budewa iskar ja'i ne nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafin je gurin wayar nake wallahi a tsare wayar amma ya ubangiji tunda kai na rubuta a ɗauke mu Allah ka da wayar in ma ba za ta da ba Allah ka nuna mu yayi auren nan kuma azumi na ci gaba da gaya wa Allah kuma duk wanda ya ji masu azumi a baki za su yi Allah ya tura azumi kaza wallahi ni sallah Allah da kan ji sai gaya ma kace to me kai yake biyarwa ya huri dole ya huri gidan ya sai da ita kace ka san da wani sai waye nace ka san wallahi tun daga ranar nayi wa Allah da da da ubangiji ke ya nuna na ko bayan shekara da wani na ji a raina cewa Allah zai wuce na domin ka fi mun rayuwa sosai ina ne marun an jira wajen mai indomi to saboda haka mahallin shayi dai da nake so ku fahimta ba wani abu dan wani ya tambaye ni me yake da nake wallahi ba wani abu Allah aka yi wanda yake ganin kowa da komai kuma a duk wanda zai zo ya ba wani abu addini ko mutum kiwa ya halice shi to ga yawa Allah da ya halice shi ba shi ke ba wanda ya halice shi ga yawa wallahi da lai ko ni ne za ka ga wata kai a gaba da kiyawa ne ne za ka bayan da kai amma abin da ake so kai duk ka karaba kafa kai da wanda kake ga yawa sami'un alimun ne to zai baka mamaki kuwa zai ba ka mamaki to saboda haka wayannan su ne abin da ya kamata mu kalla kaga da Allah madaukakin sarki yake wa annabi ya ayyuhal muzammil qum layla illa qalila nisbahu aw yusminu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila kaga annabi umarni ya kai cewa qum layla ta kika rika qiyamul layl umarni ya zama wajibi a ga kullun annabi alaihi salatu wasalam yayi aka ce masa wato nisbahu ko dai raba dare biyu ya raba dare duka yana kiyamu ne ko ya rage wani abu kadan daga dare ko kuma ya kara akan rabin ne sannan kuma aka ce jarfi ba hadarwa a rika biya qur'anin kuma ana fassara haka na nayi da idan ina da ummu salama kace yana biya qur'ani ka annahu yufassiru qur'ana yajibu ala ru'usil ayi haka na na ummu salama dai duk karshen aya sai annabi ya tsaya ba irin karatun da yake na hadiru ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahman alhamdulillahi rabbil alamin yajibu ala ru'usil aya arrahman arrahim idan gurin sujjada ba yi ya rufe yayi tarbiyyi idan gurin da za a yi mutsayi ne gurin Allah ya yi mutsayi kafin ya wuce in gurin da za a wuce Allah ne ya roƙa haka annabi yake biya mu dai shine na tambaye wasu muna jiya da yaro da yin wasu mata shin annabi ya yi wannan umarnin ko bai ruwa ya ji sura ce ta gaya ba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatu min al-ladina ko ma kaga Allah ya gaya ba wannan umarnin da aka bashi umarni bi yayi haka annabi duk abin da aka bashi umarni a Qur'ani bi yayi kana da misalai da yawa ya Allah yace ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya isa ko bai isa ba a hajjin ban kwana ba dai da dalilin ala hal balagh take na za ka balagh ya rasul da Allah yace idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih umami bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kaga ka ce yi tasbihi ya gode wa ubangiji ya nemi gafarar Allah yayi gobe ba rana ya take daga saukan wannan surar sai ya mai da duk wato sallolin su yana daga dalili subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma kulli duka umarnin da aka bace sannan ya aka ce ya ce subhanaka allahumma rabbana ko aka ce fasabbih bihamdi sai ya ce wa bihamdika wa tasbih lillahi allahumma kulli kaji ya gaya mana ni a sujjada ni a rukuni shi da Abdullahi bin Rawaha ya zo ai da yana waƙe Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wa fina rasulullahi yadlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min as-subhi tabi'un sannan sai yace am yabitu jadi jambahu an jiraki idan taqalat bil mushrikin al-mazaji'u lokacin da mushrikai suke ta sunori shi kuma annabi yana kan bujin sa ko da duma sai yana sallah yabitu jadi jambahu an jiraki haka yake kwana yana yesan da koya banza gabar gumbudan sa idan tattalat bil mushrikeen al mabaji' a lokacin da mushrikai su kuma kin fada a lokacin da guda yi ba kin yi nauyi to saboda haka wanda yake so Allah ya shiga rayuwar da yake iya mu dai kuma kiyamun lailin nan kai yadda zaka iya abin da ya ce so kawai kafin alƙur'ani ya zo da kanna kai inda a ce muna baki da wurba ba dan kiyamu ta cin dake ba da mutum ne kiyamun lailin da farkon dai domin dare kashi uku yake ya ga rana na faduwa bakwai saura to a dauka bakwai ba to kaga takwas tara goma sha ɗaya sha biyu awa biyar kenan ko ɗaya biyu uku hudu hudu da rabi awa tara kenan mu baki awa goma gaba ɗaya awa goma to awa goma ka raba ta gida uku awa uku da minti ashirin kowace awa uku da minti ashirin awa uku da minti ashirin ta ƙara a kan a kan ƙarfe bakwai zai zama goma da minti ashirin idan mutum ya tashi ƙarfe goma da minti ashirin ya yi sallah ya yi sallah ba ya yi sallah da ni sai dai a farkon dare da goma da ashirin zuwa ƙarfe sha biyu da minti arba'in ya yi a tsakiyar dare daga nan kuma zuwa ƙarshen dare shi ne wanda ya fi kowace tsada shi kuma wato har zuwa ƙarfe hudu yayi a cikin dare to kaga da ace mutanen mu suna kwanciya ta kwanta karfe 10 duk inda karfe 2 da rabi zuwa 3 zaka ji mutum ya yi ba kuma matsalar idan da zaka hawo online yanzu ai kana nuna zaka ta ga gori sai ga mutum a cikin abokan ka sai ga wajen mutum 50 karfe 2 da rabi kowa online kowa online ba mutiya mu ne da ake ba ya mutaka na ji kuma bukatu ne da kai masu yawa ka tsaya ka gaya wa Allah mana in ma za ka dace shafi ne ka gaya wa Allah sallar da ta fito shi ne sallar da mutum ya yi bacci ya barka ita ce siyamun ne da hajji ne da hajji ne wa min al-layli fa tahajjal bihi nafilatan laka ata ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka tashi daga bacci ka yi sallah saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye sannan mu ɗauki wannan salon da na sha faɗa a cikin azumi da wajen sa cewa ka rika rage minti sha biyar idan ƙarshen dare kake sallah ya zanto a lokacin ba komai kake wata istighfar wa bil al'adu min tasbih wannan ba salo ne bayan ka gama sallar ka to minti sha biyar in ya rage zauna kawai sai ka astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayhi اللهم انت الذي لا اله الا انت خلقتني كريم ان تدبر احمدني idan mutum yana wannan jima Allah zai shiga lamarinsa shi kimar wannan ko baka roki Allah waje Allah ya san bukatar ka bar sai ya biya ba in dai ka dau wannan salat kana yi ko baka ce Allah yi mun kaza ba to zai ba domin ya ga ya ba wabila qarihum yastanjirun fa qul tastajiru rabbakum innahu kana yursilu samaa alaykum bidarara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk ba dai kudi zaka roƙi abin da zaka roƙa na kudi kudi to to Allah ya ga waje ma in dai kana ita ibadi saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura kaga ta tajaba dinubu ma'anil magazi'i suna kuyaban su suna nisanta ga barin dubudin su yad'una rabbahum khawfan wa tam'an suna roƙon ubangiji su suna masu tsoron azabarsa wa tam'an suna kuma kuɗayin rahamarsa wa mimma razaqnahum yanfiqun sannan kuma suna siyarwa dangane da abin da muka azurta mun gani bayani akan siyarwa ba wai sai abin cikin ba bukata duk wanda yake da bukatar wani abu kai biya mar wannan bukatar shi yake kira in bai ba wai dole sai abin ba wani yana cikin larura da waje yake zuwa kudin magani ban ka biya mar kai in bai wani gidan haya ne ba wai musakaci ne ba larura ce ka biya war kai in bai wani admission ne misali ya samu amma wai da kudin da kire shi ka biya war kai in bai duk wani larura ta wani bawan Allah ka shiga wannan abu shi yake jira ne kai ba wai kuma da shi ba to shi ne wani mara da kalawo yau ki ko ya Allah yake fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ita rai bata san abin da aka koye mata min qurrati a'yun na wato farin ciki ba farin cikin idanu ya Allah madaukakin sarki yake jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa ne shine mala anan yazo yace ai fala ya'lamu ahadun azamatu ma ma aqallahu lahu fil jannat fil jannat dan adam bai san abin da Allah ya koye mar a cikin aljanna na ni'imomi ba da irin abin da za a saka mar wallan zatin ladi lam yadri ala mithli ya adam da irin abawan jin dadi da babu wanda ya taba lekawa ya hango shi shine malam wato malam Hassan al-Basri yake cewa abba qaumin amaluhum fa aqballahu lahum ma lam tara ayun mutane suna koyi ayyukan ba sa so wato ba sa so su yi ya akai dan akwai wanda in yake alheri zai ce kar ku fada to su ma sai Allah ya koye musu abin da zai mutu sakamako da shi ba wanda zai gani shi domin shi ma ya koye aikin da bai kowa ya gani ba haka hakan da wata yake yake sakamakon da Allah zai yi wa dan adam kenan saboda ni saboda wannan Imam Bukhari yana da hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa Allah barokacin sarki ya ce adatu li ibadi salihina ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la qadara ala qalbi bashar na tana dawo bayina waɗanda suke nagartattun bayi irin abin da ido bai taba gani ba sannan kuma kunne bai taba jin irin sa ba wa la qadara ala qalbi bashar dukiyar dan adam bata taba araro irin abin aljanna ba da Allah yake wa ujubi mutatabi'a idan mutum yake yana son mangoro fasarun da malamai suke guda biyu shine da aka ce mangoro an kusan ciwo ma da nesa kusa ne amma ba irin mangoro da ta sani ba domin shi wancan ma la ainu ra'at ne wala udun sami'a wala qadara ala kalbi barka to karewa ma shi kansa na aljannan idan aka zo aka kawo man mangoro mai warin da wata yace a kuma kawo ba idan aka kawo sai ce wannan irin na da zai ya ta a baki zai gaba irin da wani shi kansa na aljannan balle jira wanda bai gani ba to shi ne wannan hadisin annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana cewa abin da zai tabbata na aljanna abin da idanu ba su taba gani ba kunne bai taba ji ba sannan zuciya ba ta taba hararo irin sa ba Allah ya azurta mu to shi ne bala uba wato an bala ta alamu nafsul ma ufiya lahu min qurrati a'yun shi Allah yake jaza'an bi ba kanu ya bani sakamakon abin da suka kasance suna aiwatarwa ne sai Allah yake أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا نعم لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Allah madaukakin sarki yace aba man kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda yake mu'mini zai zama to daidai da wanda yake fasiki la yasawiya ne masala isa Allah yake la yasawiya ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ko kuma afa na ja'alul muslimina kal mujrimi yanzu ma sanya musulmai su zama daidai suke da musulmai malakum kaifa tahkumun me ke gare ku da kuma yaya kuke yin hukunci irin wannan saboda haka babu wannan wato daidai dawar tsakanin wanda ya kyautata da wanda bai kyautata ba to shine Allah madaukakin sarki yace a faman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawu ba za ka taba daidaita su ba to me yasa ba ce la yastawu yani ba domin mu'minan ai sun jula ne mufradi ne fasikan shi ma mufradi ne ba ce mu'minuna aka baba man kanu mu'minuna kaman kanu fasiquna ba la yastawuna jinsi ne bibi amma da yasa aka faɗi wannan sai aka ce saboda ismul jinsi jinsin sa ake magana jinsin mu'min ne zai daidai da jinsin fasikai waye fasiki shine wanda yake al-khariju an ta'atillah wanda baya yi wa Allah biyayya in Allah yake ayi nan sai ne shine fasiki shine fasiki wanda zai je remedial da buridan bi a wuta ya yadda da duk abin da ya yadda cewa giya haramun ce amma dai yaga ya yadda zina haramun ce amma dai yayi illa zaka tambaye shi ne wannan zina zai ce haramun amma dai yayi wannan fasiki ko shakka ba fasiki ba daidai yake da wanda zai zo ce ai giya ma ba haramun ba ce a ja ruwa ba ne biyu a wannan kuskure wannan kaga halatta haramun shi kuma kafirci wanda zai kariya da sallah yace ba zai sallah ba kuma kariya ce sallah to ya kafirta azumi shi ma ba zai ba kuma kariya ne azumi to shi ma ya kafirta amma ya yarda da azumi kawai ke dan ne man nasara yayi nasara a kansa to wannan fasiki dunan zai je wuta iya dade wa dalili Allah ne sani a cikin wuta Allah ya kiyaye to shine Allah yake yanzu da wato mu'mini da fasiki za su zama daya la yasawru ba za su taba zama wa daya ba amma alladina amanu Allah yake amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi ayyuka na kwarai walau jannatul ma'awa suna da gidaje jannat gidaje a cikin aljanna ma'awa wanda shine makomarsu Allah yake nuzula za a yi musu garar baki ne shine nuzula garar baki za a yi abinda ba wuce yake kira garar baki goma ta arziki ke to shine nuzulan bima kanu ya'malu wa dangane da abubuwan da suka kasance suna aiwatarwa suna aikatawa wa amman ladina fataku amma su ba fasikai wanda suka yi wan Allah fa ma awahumun nar to makoma sai ta ce wuta Allah yake kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nufin su fito daga cikin wutar wa'idu fiha sai a mai da su وقيل لهم أتير سيذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأن كان عذاب وكان دوك كتب يقول أتير حتى لا أعرف اليوم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير هذه يذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب باب كان zasu sai kuri malaiku suna mai da su da kanje ma kawai sai a kofa wutar jahannama a masa wanda a rufe za su ji sai muka ta fita kuma waɗanda ba za su fita ba kenan bayan an gama teku wanda haka za su dawo makalibi na fiha awala Allah ya kiyaye sai Allah ya kiyaye ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Allah madaukakin sarki yace wala nuzikannahum min al'adab al'adna da sanu za mu tantana musu daga azabobin wato waɗanda suka kusa da su azaba da suka kusa da su shine Allah yace wato malaman tafsiri suka ce musibu kenan daban-daban daga wannan musibar ba gaba ba sai a shiga wuta shine walan liqannahu min al'azabi adila makusanciyar azaba shine Allah ya tajarraba mutane da wannan bayan wannan sai wannan dun al'azabi akbar kuma bayan babbar azaba yin babbar azaba ita ce azabar lahira wannan shine fassara ta farko fasara ta biyu walan liqannahu min al'azabi adila da sanin za mu dantana musu azabar kabari azaba kabarin nan ko ko ai ko ba kai mutun kabari ba ko ai kura ce cikin ko ruwa ka je bai in dai ya riga ya mutu to da Allah ya ce min wara'ihim barzakhun ila yub'atun wannan takankanin kafin zuwa kiyama ke ake kira kabari domin wani kabarin cikin kura ne wani cikin ruwa wani toka wani iska a wannan yanayin da yake ko an rubi ko ba a rubi ba sunan gurin kabari to shine fasara ta biyu da malamai suke wala zikan lahu min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar kuma bayan babbar azaba da Allah yake yau mai rabbina ila ashadil azab wato ranar ku tuna ran da za a mai da ku zuwa ga matsananciyar mafi girman azaba wala azabul akhirati akbar saboda haka azabar lahira ita ce mafi girma duk abin da zai samu mutum a duniya na jarrabawa kala kala in dai kin sako yake to kadan ya gari da ya je lahira zai ga abubuwan da zai yi wato bai taba tsammani wajen gane da sabawa Allah ne to shine walam bikallahu min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar la'allahum yarji'un Allah yana dandana wa mutane azaba ne don su dawo zuwa gare shi kamata yayi da muka shiga tsadar rayuwa mutum Allah kowa ya koma istighfar da ake ta karkaje mu mutum Allah kowa ya istighfar da ake kace dinabi mutum Allah kowa ya istighfar domin Allah yana yin wannan ne la'allahu yarji'un dan ku koma zuwa gare shi ko yadda yake yi amma matsalar za ku ga al'ummar mu ta fi gautuwa da haka wani dan adam ba zai iya ba abin da Allah wato zai maka ba ko to mun dade ba zai iya ba to ya kamata duk mu koma zuwa ga Allah duka duk wanda yake cikin rayuwa yanzu da dukki da talaka da matsakaici kowa yana ji a cikin sa to yasa ba za mu koma zuwa ga Allah ba yinza har an fara sallama cewa duk wani abu a tsadar rayuwa yanzu duk abin da ka je siya dan kasuwa yanzu ka tambaye abu zai gaya ba ka tambaye shi ne nawa ne buhun kaza sai ce a yanzu kudin sa kaza amma an jima ban sani ba dan kasuwa ba abin da suke faɗa kenan to to yanzu dai kudin sa kaza ne amma yanzu an jima da gobe gaskiya ban sani ba wannan ya farashi da ya gaya ba yanzu shi sa ba za ka yi bilemin yanzu mutum dan ka ake jiyo kaza ya je ya kawo kudin da ba shi ka siyo jiya ba kullum a haka ake wannan duk yana sai da jawo wanda Allah ya alƙawari ana zaba masa zai kankana wa mutane shine min al'adab al'adna din ke kuma wannan abubuwan shi ya kamata mu rika kallo sai ka ga muna jaruwa idan kana kallon su ko al'umma ba ta kalla ba kai sai Allah ya sauka kama sai ga duk abin da zai zo ka shiga cikin rayuwa mai sauki ko da duka ba a gyara ba shine amfanin wa'azi wani ba zai ji ba wani kace ai mutane ba za su ji ba to kai ka ji idan ka ji kai ne ba amfani Allah zai maka to shine min al'adab al'adna dun al'adab al'akbar la'allahum yanjun Allah yana jarraba mutane ne su koma zuwa gare shi sai ce wa man azlamu babu wanda ya fi girman zalunci fiye da liman zikira bi ayatin Allah bi ayatin rabbi fiye da wanda aka yi mar wa'azi da ayoyin ubangijinsa kun ga wa'azi ne ke juna a gaya ba ayoyi amma kai burin karka dauka ana wa'azi da masu kuɗi ko da zuwa ga wani aiki to daga lokacin da al'umma ta rika fahimtar wannan ta shiga uku in dai mu a ƙasa ba za mu rika jin in aka karanto aya ni in ji da ni take kai ma ka ji da kai ake ba wallahi ba za a gyara ba kowa ya rika jin in an biya ayan nan ya rika jin da ji ake kawai to sai ga ana gyarawa yau da gobe ko da duk al'umma ba ta gyara ba kai Allah zai sauƙaƙa ma to shine wa man azlamu mimman zikira bi ayati rabbi wa ai mafi zalunci babu mafi zalunci fiye da wanda aka yi ma wa'azi da ayoyin ubangijinsa tun ba araba an haza nan yayi wa'azi da je banzar yana ji yana gani an janyo ayar an fassara ya gane kuma ya fita kanta kawai inna minal mujrimina munzakimun Allah yace mu ka dangane da mujrimai wanda ba sa jin magana ba sa biyayya gare mu mu masu yin azaba ne masu daukan banza ne akan abubuwan da suke sai Allah yake ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مزية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما قدروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله مدوكتين سركي يتي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من با النبي موسى عليه الصلاة والسلام لشاف التوراة فلا تكن في مرية min liqa'i kada kada cikin masu kokon dudan gani da haduwa da shi ciwa littafin annabi Musa da muka yi magana akai ko shi annabi Musa shine magana da malamai suke idan kace littafin annabi Musa ba shi wani amsa ana magana fala ta kun fi ne yake ne da kai kada kai kokwanto dangane da kada kada cikin masu kokwanto dangane da haduwa da annabi Musa aida a Isra'il na abun da suke kan yadda cewa annabi bai haɗu da annabi Musa a Isra'il ba to shine ma da yake cewa wato ya qulu ta'ala mukbiran an abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam annahu atahu alkitaba wa huwa tawrat Allah yana bada labarin ya baki littafi shine at-taurat wala takun fi millatin min liqa'ihi imam qatada yake yani bi lailatul isra ana nufin a daren isra'i da tamurawa suka karya tarihin suka ce babu isra'i kwata kwata ƙarya ne wai hadisin isra'i sannan aka yi ruwaya daga abul aliya al-rayahi babban tabi'in nan yake cewa ibnu ammi nabiyukum ya zantar da shi yana nufin wato abdullahi da abbas ya ga ya masa yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce ara'aita laylata usriya bi wato bi mu bi musa bin imran yace rajulan a adam diwalan da adam yace bana baka labarin lokacin da aka isra'i da ni ba na ga annabi Musa alaihi salatu wasalam a sama da nawa mun biya alulu wal marjan sama da nawa sama da sama da nawa balal sama da biyar sama da biyar a sama da shida waye kace ta biyar malal a sama da shida waye to alma ya salam to a sama ta ɗaya bara in dawo sama ta ɗaya wanda annabi aka haɗu ne ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar annabi Isma'il sama ta shida inna lillahi wa inna ga lu'lu'uwar marjan da ke biya sai ya rufe littafin Allah ya rufe shi ba yanzu malarin na san ka da wannan kokarin ya dubo mana na ce zai duba kafin da ya wuce mun yi magana akan aljanna cewa aljanna za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba mun tabbatar da cewa za su shiga ayoyin da ibnu qayyim ya kawo wani man kafa maqama rabbi jannatan wa bi ayyi ala'i rabbikuma lam yaqisuhunna ko in su qablahum wala da wannan ayar ba suna karawa da ita saboda haka mun ji daidai sai Allah ya ce mana to aljanna dai aljanna mu dai da shi mala har ya ce a duba halin arwa gaba dai shi ne ga magana da ba so nake a duba ne an gani Allah da yi magana wuce za a kai shi ba amma ai aljanna dai shi saboda haka ita za ta shiga shi ne kawai amsa to malam injiniya ya duba me yake injiniya ya duba tariqul hijratain na ibn al-qayyim al-jilani shi ma yayi tsarin bayani yake cewa dama daga cikin akwai wanda suka kore cewa aljanni kwata kwata ba za su shiga aljanna ba to sai aka ce da su in ba su shiga aljanna ba suna ina aka ce musu ai daga adalcin Allah idan ya dora ma aiki yayi ba sakamako ya ce kuma ba ka laqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kuma sun bauta akwai wanda cikin wata aljanna ko da masallaci akwai aljanna da za su zo su ji karatu in sun gamsu da karatun ka za su ji duk inda kake karatu kuma sun inda za su bayyana sun fi kai takawa da tsoron Allah yadda da take tsammani saboda haka akwai mutanen kirki sosai waɗanda suke biyayya ga Allah suna sallah suna kuka a cikin aljanu akwai a cikin aljanu akwai saboda haka za a saka musu da wannan abin da suke na alkhairi rana alkiyama domin Allah ya dora musu ya kallafa musu ibada shine malamin sai da kuka kore su sai ku faɗi inda za a yi su dabbobi dai Allah ya gaya mana cewa gaba ɗaya za a ce su koma turbaya to su an januba inda ba ka da nasi an dora musu aiki za a saka musu da aiki to inda ake saka wa mutum idan ya aiki kuma aljanna ne wannan magana da mu karbi to kaga masu korewa aka bi su sai suka ce su sun yadda za su shiga aljanna amma can kasa za a kai mutane na gaban shine gurin da injiniya ya karanta a ɗari ku da hijira sai yace to ibn al-qayyim da yazo da yazo ba da amsa sai yace ai ba ku da dalili yace magana cewa kawai aljanna guda ɗaya ce duka za a samu wanda ya bi Allah idan aljanna ya fi kabin Allah zai tafi firdaus tara ta kasanta shi kenan kawai wannan magana ta fi karfi Allah ya saka da alkhairi hikimar dubawar shine idan musamman ɗalibai ilimi ɗan uwana ana dubawa to za ga matsalar ta zauna a kanka kenan matsala ce mai muhimmanci da ya kamata a rika duba kuma kamar yadda na gaya ba cewa irin su ɗariƙul hijiratai su adil arwa sun ila zadil afra da ta tabai da za ga suna buya amma da zarar ya zo kasuwa da ka ganki kawai tafiya idan da kike ne da ka gani da biya duk wani tsari da zaka ga an yi magana akan wata wato matsala mustaqilla to ko ba shi ka tuka ka zo ka tafi littafi Allah saboda wani littafin ya tafi mu matsalar da muke ba ma a matsayin mu na almajirai akwai littafin da ya zo kasuwa yanzu maka siya wasu ya je kawo goma sha biyar ba kuma kawo shi matsalar da sai dai ka je sauka kwafi ka duba ko kuma wani in rashin kuɗi ya je ya wuce da nasu tsofaffi don ana samu iza a jiyar shi ma kuma kafin ka samu aiki domin da an ga irin wayannan za ku ne aiki to yana da kyau ɗalibin ilimi sun kai da shi ka rika shiga kurmi ka yi tsintanin da haka za ka zama ɗalibin ilimi su kai to wannan shi ne abin da wato yake gaya mana a nan to shi ma wannan ya za a gane ne shi yana nan farko farkon lulu wal marjan mun biya farko farkon sayyul bukarin kan ko ba za ka ga sati ne zuwa ina buƙatar in ji sama ta ɗaya ta biyu kowa ya riƙe gaskiya sai an gaya mana tsakani da Allah sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta shida sannan za mu shiga sabon sura har ta bakwai duka sai an gaya mana tsakani da Allah dan bai kamata irin wayannan abubuwa ne bai kamata musamman yanzu da muke da wanda suke kanye ta Isra'ila ma a ce musulmi bai kiyaye wayannan abubuwa ba yana da kyau gaskiya sati ne zuwa muka zo za mu shiga sabuwar sura kafin yin mu shiga sai mun yi hasken makaranta cewa sama ta ɗaya wani annabi ne ta biyu wani annabawa ka haɗu da su ko annabi ta uku har zuwa ta bakwai a wata era muke fa da ƙarya ta hadisan ake cewa ƙarya ne ma Isra'il suna nan suna ƙaryatawa kuma ban ta to wannan shi ne to kaga annabi Musa alaihi salatu wasalam annabi ya haɗu da shi ibnu abbas ya bawa abul ali ya rayi labari yace annabi ya ba su labarin cewa ya hadu da shi sai ya zama annabi Musa wankan tarwadani ba fari bane kada kamar da ake magana shine adam din ai adam ana nufin wanda ba fari bane ba shine adam ne jabbata to sai ke diwalan dogo ya adam ne gajin da mun mutsi na ga ta mun mutsi shine ba wanda ya kwanta ba kaga ai shi laraba gashin sa amin ne yake a kwance to shi na da ya dan daddaure kamar yadda na tsari yake daurewa to shi ne jaga yace ya ga annabi Musa ka annabi mai rijali shanu'a sai annabi ya ba da kwatance yace kamar irin mutanen banu shanu'a yace kun ga yanayin sufar su yace haka yanayin sufar annabi Musa alaihi salatu wassalam a wata ruwayar ma mun biya da ku ajiyar annabi ya ba da labarin wani sahabi yace yana kamani a cikin lulu wal wanda shi ma an yi dilikon na zai to saboda haka za a ji shi aka koma to sai yace wa ra'aytu idza rajulan marbu'un khaluq khadla yace shi naga annabi da shi ma amma shi matsakaici ne wajen halitta yace shi ma na gani a ciki yace ila al-hamrati wal bayan yace sannan kuma wato shi fata ta tafi kama da fari farin da yake da alaka da ja fari ne sosai amma wanda ya karkata zuwa ga ja'iri ne kirki da ja yawa sai yake wato mafito ra'ata baki dakin sa a miƙe shi ba irin na annabi Musa ba yake wa ra'aitu malikan kazinin nari wa dajjal yake na ga maliku mai tsaron wuta lokacin da ne wannan tafiya fi ayatin arahun Allahu iyahu yake wannan yana da cikin ayoyin da Allah ya nuna mu a wannan lokacin ma Allah ya yi fala ta kun fi yatin min liqa'i kada ka tafi cikin masu kokwantar cewa annabi ya hadu da annabi Musa shine kawai ma'anar aya abin da muke so mu kawo ke to shine Allah madaukakin sarki yake waja'alnahu hudan li bani Isra'il muka sanya shi ya zanto shiriya ne ga bani Isra'il waja'alna minhum a'immatan muka sanya jagorori daga cikin su su banu Isra'ila ne mutanen Annabi Musa alaihi salatu wasalam lamma sabaru lokacin da suka yi hakuri ai lamma kanu sabirina ala awamirillahi wa tarki nawahi yayin da suka yi hakuri dangane da umarnin Allah bin umarnin Allah da barin abin da ya hada sai Allah ya sanya suka zama jagorori duk wani irin al'amari da zai zo kai hakuri su daga baya sai ka ci nasara a kan Allah shine waje Allah minhu ba'i madan ya haduna bi amrina lamma sabaru sai Allah yake wa kanu bi ayatina yusin sun kasance sun kasance da ayoyin mu sun sakankance da ayoyin mu da abin da Allah ya faɗa sun da zai faru sai Allah yake إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساجدهم نعم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجود فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم نعم أفلا يبصرون Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijin ka shi zai rarrabe yayi hukunci a tsakanin su ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yace shi ma kanu bihi yasalifu cikin abin da suka kasance suna komanto a kan duk abin da ake ga musu a kansa to Allah zai yi hukunci ranar alkiyama a kansa sai yace awalan yahdi lahum kama ahlakna min qablihim min alqurun cikin lokaci da yi bane a gare su wato su bambance cewa kama halakna min qabli min al-quruni su gane cewa nawa nawa ne daga cikin wato wato alƙaryoyi daban-daban da muka halakar kalmi daban-daban mutanen da suke zo a shekara da ni ake kira kalmi kalmoni nawa muka halakar ba za su iya tuntuntuni su bambance dangane da waɗannan ba sai Allah madaukakin sarki yace yamsu na biyan masakin yin gashi nan suna bibiya ta garuruwan su da wata garin adawa da samuda da mutanen annabi duk suna wuce wayannan garuruwa in ba za su yi hankali su rika gano cewa lallai ubangiji da yawa wayannan mutanen hukunci mu ma yana da iko mai hukunci akan mu ba lokacin da yi a gari su gane haka ba to shi Allah madaukakin sarki yace inna fi zalika la aya a cikin wayannan karnonin da aka yi daban-daban akwai ayoyi amma ba ga kowa ba wato abala yasma'una in ba ta gani ba ta jinke sai Allah ya kara da cewa awalam yarau anna nasuqul ma'a in ba ta gani yadda muke koro ruwa ila al-ardi jurubi zuwa ga kasakiyar kasa wa nuqridu bihi zar'an sannan mu fito da shuka daga wannan kasar da ta mutu ita ce ke kasakiyar kasa ta'kulu minhu an'amum har ka samu wato dabbobinsu suna ci daga abin da wannan kasar ta bada na ciyawa da zanganiya wa an fito da su kawo kansu kansu za su shuka dawa su shuka gero su shuka kayan marmari su ci daga wannan kasar da ta mutu da sakamakon saukar ruwan sama yanzu kuma ta fitar da tsirrai sai Allah ya ce abala yi wuce nuna ba sa gani duk wayannan abubuwan da muka yi musu ba sa gani sai Allah ya ce ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين na'am قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون na'am فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Allah madaukakin sarki yace wa yaqulu la zaka ji suna cewa mata hadan fathu yaushe ne ranar wannan fatahi shine wasu malamai suke fassara da cewa al-fathu yana nufin fatahu makka ibnu kathir da yazo a tafsirin da yake wannan a cikin fassarorin da ku kowace rauni ma yake don ba fatahu makka ake magana ba dan dan da yafi inganci shine ana magana akan al-fathu wato al-hukmu suna cewa yaushe ne wato Allah zai yi wannan hukuncin in kuntum sadiqin in har gaskiya kuke faɗa mana hukuncin da Allah zai tsakanin su da Allah yake inna rabbaka huwa yafsidu bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yafsidun wai yau sai Allah zai hukuncin su to sai Allah madaukakin sarki yake kun ga ya musu yawmal fath ranar da Allah zai hukuncin shine la yanfa'u alladhina kafaru imanuhu ko jakka babu waɗanda suka yi kafirci imanin su ba zai amfana da su komai ba kaga kuma wannan magana ta bi ba za ta ƙara rushe magana cewa ranar fatahu bakka ne domin ranar fatahu bakka wanda ba su yi imani wanda suka yi imanin ya amfane su ko bai amfane su ba ya amfane su domin abbas ibn abdul muttalib ba ai ranar ya musulunta ko sannan ka ce duk wanda ya shiga gida abu sufyan ba huwa amin wanda ya shiga arabi ba huwa amin wanda ya shiga gidan sai kulli ba huwa amin kuma da yawa musulunta suka yi da karshe da annabi ya zo yana kan dokin kofar kaba ya dai koyi da kuke tsammanin zan mutu suka ce alkhairi za ka yi mana don ba ka saka sharri da wato da da alkhairi wato da alkhairi idan aka yi ma sharri da alkhairi kake sakawa abin da suka gaya wa annabi kenan to shine annabi yake idan abu ba an tuma tula ka ku da gurin da ya ce da yawan su musulmin da suke kaga ashe yawan fati din ba fata ba ka ake yi ba wasu kuma suka ce ranar badar ake yi aka ce shi ma badar ba zai hau ba ba zai hau ba ana nufin ranar da rai ya zo iya sai dai idan ranar badar din ana nufin wanda ya ga an kashe shi ya ga zai mutu ya ce ashhadu an la ilaha illallah to zai shi za a makarawa وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن wannan magana ta fi ƙarfi cewa ana nufin wanda ya zo gargara wannan magana ta fi kyau to shi ne wato Allah madaukakin sarki yace imanin su ba zai amfane su ba wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba ba jira ba a yi da anhum Allah yace dauke kanka gaban su rabu da su kawai wancan jir kai ma ka saurara shine ka kaura kai gaban su wanda ka saurara abinda Allah ya alƙawari zai mutu inna muntaziru ko inna muntaziru kuma kuma su saurara suna nan suna cikin sauraron abinda Allah ya mutu alƙawari zai azantar da su sai ya zo ya tabbata wannan shine karshen suratul sajda awwal da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ba lokacin sarki ya yaje ba suna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa gobe da madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu da kai akwai wani uwa da cikin ma da ta karatu yake bayarwa dan uwan da kokarin ni aiki gobe a a asibiti muna da wala mu da cikin yana da lafiya da lafiya Allah mu da cikin sarki ya yi ko da fadar muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da gobe da madaukaka isma da Allah ya biya ya da Allah ya wa lafiya mu da mu da lafiya Allah ya da lafiya Allah ya yi mana da gaskiya da gaskiya da wani Allah ka nuna wa shari'a da yadda ka wani ko gobe ba wannan ne ke mana wasiya da addini na da Allah ka biya mu bukatun ko ji da al'umma ce cikin rayuwa Allah ka yayi muna da bawo ni da sunayen da kyawawa Allah ka ba mu da sunayen da barka muna da bawo ni da sunayen da kyawawa da ko mun da wata fati ne Allah ya san da gafara idan za mu dawo Allah ya samu da kyau da imani Allah ka nuna wa gaskiya da kiyaye ka ba mu bukatun Allah ka nuna wa shari'a da yadda ka ba mu bukatun abin da za mu iya wannan tafiya wannan Allah ka faranta mana rayuwar duniya da lahira اللهم كنا سيدنا إلى نعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفع عين أو أن من ذلك وسلم اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين